الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا شادير ga watan 1 2004 wanda ya zo 23 ga watan 11 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu ci gaba da karatunmu na ashifa'u bi ta'arifi huquqil mustafa wanda alqazi iyad wanda aka haifa a shekara ta ɗari hudu da saba'in da shida ya rasu a shekara ta ɗari biyar da arba'in da hudu yana ɗan shekara sittin da takwas yau yana da shekara ɗari takwas da tamanin a ƙasa Allah ya masa rahama ji kansa. Mun sai an da yake cewa walima a kazallahu ta'ala على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءة عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا سليمان الأشعثي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة wannan shine isnadi da ya kawo da mutane goma a cikin isnadin mutum na farko a cikin isnadin yace dan wani ma akhadha Allah ta'ala ya zama wajibi a gare ni in yi bayani walima saboda akhadha Allah ta'ala abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rika ala alladhina utul kitaba akan waɗanda aka ba wa littafi wasu yake musulman limani walima akhadha Allah ta'ala ala alladhina utul kitab saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rika akan waɗanda aka ba wa littafi la tubayyinunnahu lin-nas lalle za ku bayyana abin da aka ɗora muku na alkawari a cikin wannan littafi ku bayyana abin da ke cikin sa na gaskiya na ayi ayi na abari abari wala taktumunahu kada ku koye wani abu daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya wato sanar da ku na ilimi wani ma haddathana bihi abul walid saboda kuma abinda wannan duk alkali yana bayani ne akan abin da ya sa dole ya amsa wannan tambaya kun ga asalin rubuta littafin tambaya aka yi masa shi yasa yake gaya mu wanda ya tambayan ashraq Allah qalbi wa qalbak Allah ya haskaka zuciyata da zuciyanka saboda ya nemi yayi wannan aiki wanda yake faɗan wahalarsa duk muna cikin mukaddima muna jin irin abubuwan da wannan aiki yake bukata yace to ba za mu koye abin da aka tambaye mu ba saboda wannan aya da take cikin alkur'ani Allah ya riki waɗanda aka ba mu littafi su bayyana wannan ilimi da aka ba su zuwa ga mutane kada su koye shi mutum da Allah ya ba shi ilimi wajibi ne wa mutane bayani abin da ya kunsa yace saboda kuma hadisin da haddathana bihi abul walidi saboda hadisin da abul walidi ya zantar da mu shi abul walidi sunansa hisham bin ahmad al-imam al-qurtubi az-zahid min a'lam al-muhaddithina shi abul walid sunansa hisham bin ahmad babban malami ne na kasar kurtuba kuma mutum ne mai tsoron Allah yana cikin manyan malaman hadisi wa yuqrafu bi bin al-awwad an fi saninsa da ibn al-awwad yu'addu min shuyukh al-qadi ana kirga shi cikin manya-manyan malaman al-qadi iyad min a'immatin nahwi wal lugha sannan babban malami ne masanin nahwu da harshen larabci wa qad wasafahu ba'd al-huffaz bi al-itqan wa al shashin malaman hadisi ko waɗanda suka kawo wato tarjama na malaman hadisi in sun zo kan wannan malami abul walid sukan ce babban malami ne da ya kware wajen haddace abu da tabbatar da shi wani da bi kurtuba an haife shi a kurtuba shekara ta ɗari biyu da hamsin da hudu ya rasu a shekara ta ɗari biyar da tara wannan shine malamin alqadi wanda ta hanyarsa ya samu wannan hadisi da ya karanto mana kun ga kenan addini in babu haddasa na fa ba zai yi ba kullul ulumi suwa alquran mashgalatun illa alhaditha wa illa alfiqh fi din alilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa zaka wa suwasu shayatin shine alqadi yace shi ma ya samu wannan hadisi ne ta hanyar haddathana yace haddathana bihi abul walid هشام بن أحمد الفقي رحمه الله بقراءتي عليه saboda karatun da ne a gurinsa shi kuma yace qala haddathana al-Husayn bin Muhammad shi kuma ya samu wannan hadisi daga Husayn bin Muhammad shi wato shine Husayn bin Muhammad min al-Huffaz al-mashhurin yana cikin malaman hadisi shahararru fi ilmi al-hadisi yana cikin malaman hadisi kwararru wa musannafat kuma yana da littattafai da yawa na huta alifun jayyida yana da littattafai masu yawan gaske fi hazal ilmi a wannan ilimi na hadisi shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari hudu da casa'in da biyar Allah ya masa rahama حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو عمر النمري يتي حدثنا أبو عمر النمري وأي أبو عمر النمري شين ابن عبد البري wanda ya at-tamhid lima fi muwatta min al-ma'ani wal asani ya kuma littafin nan mai suna al-istidkar fi sharh mazahib al-amsar yana da sharhoji da yamma muwatta malik har ibn hazm yana cewa duk mazhabin malikiya ba ka masa ibn abdul bar kenan huwa abu umar ibn abdul bar yana da littafi akan tarihin sahabbai mai suna al-istiaf fi ma'rifati ashab hafizul maghrib ana kiransa duk yamma yamman duniya gaba ɗaya babu malami kamarsa wa min ahammi kutubihi yana daga cikin manya manyan littafansa al-istiaf allazi la yastagani anhu ba'ithun wanda mai bincike ba zai wadatu ga barin wannan littafi ba shi kuma an haife shi a shekara ta ɗari uku da sittin da takwas ya rasu a shekara ta ɗari hudu da ainihin wato sittin da uku Allah ya masa rama yace don ƙarin bayani a duba tarjamar sa cikin buguyatul multamisi da kuma tazkiratul haffaz na Imam Zahabi da jazwatul muqtadisi na Umayyi da addibajul mazhab na Ibn Farqun da ar-risalatul mustarrifa da kuma shazaratul zahab na Ibn Ahmad da Sila waɗannan tafai sun kawo tarihi Ibn Abdul Barri shi kuma Ibn Abdul Barri ya faɗi nasa malamin da ya zantar da shi wannan hadisi يتي حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن عبد الله أبو محمد بن عبد المؤمن حين يتكرى عبد المؤمن يعد من قدماء ينس من يما لما مقباتا المترجم للشيوخ الآلف الذكري جنس ما لما دعك فتاة أبايا شيكا وترجمة اشتغل بالتجارة كما اشتغل بالعلم dan kasuwa ne ko babban malami ne wala iya kibar ahlihi ya gamu da manyan malamai wa akhadha anhum ya karbo ilimi daga gare su wa qila fi haqqihi innahu annahu kana ghayru jayyid al-dhabt wa itqan an ce sai dai ba shi da karfin hadda amma dai babban malami ne dan kasuwa in san hada hada hudu da tusa ruwa حدثنا أبو بكر محمد بن بكر محمد بن بكر هو أبو بكر محمد بن بكر الملقب بن دافع يعد من مشايخ الحديث المشهورين في هذا العلم والمشهور برواية سنن أبي داود وروى عنه أبو نعيم ثم أجابه yana cikin manyan ma almajiran Abu Dauda shi wato a Abu Bakar Muhammad bin Bakar shi kuma yace haddathana Sulaimanu wane ne Sulaimanu a cikin malaman hadisin nan masu sunan guda uku waye Sulaimanu shine Abu Dauda أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام الحافظ وتتلمذ عليه الإمام أحمد بن حنبل يا كراتو أوجب أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يا رويتو حديثي إيه daga gare shi yana takama da wannan yana jin daɗi a ce ibuna imamu ahmad ya yi karatun hadisi ɗaya tak a gurinsa da haka ake ce masa malamin imamu ahmad bin hanbal kuma almajirin imamu ahmad bin hanbal cikin hadisan da Imam Ahmad ya haddace sama da miliyan guda da isnadin su akwai hadisi daya na Abu Dauda yana takama da wanda yana jin daɗi cewa malamin sa yayi ruwaya a gurin sa saboda malaman da ne ba su da girman kai ba su da takama ba su da jiji da kai ba su da nuna isa ba su da fankama wasta hasana kitabahu al-musnad inda matsala alayhi وقيل في حقه ألان له الله الحديث كما ألان الحديد لداود عليه السلام an ce Allah ya hore masa hadisi kamar yadda ya hore wa annabi dauda ainihin wato dutse abin nan karfe kamar yadda annabi dauda karfe yake zama kamar cingan a hannunsa to shi ma haka hadisi yake zama a hannun abu dauda an haifa abu dauda a shekara ta ɗari biyu da biyu ya rasu a shekara ta ɗari biyu da saba'in da biyar yana ɗan shekara saba'in kenan da uku tarjama tana cikin albidaya wani haya na ibnu kathir da tarihu Baghdad na al-Khatib al-Baghdadi da tazkiratul huffaz da ta'zib al-ta'zib na Ibn Hajar da kuma ainihin ar-risala da shazarat al-zahab da tabaqat al-hanabila da tabaqat al-shafi'iyya da tabaqat al-mufassirin da ibar da al-lubab da mir'at al-jinan da miftah al-sa'ada da wafayat al-a'yan na Ibn Khallikan duka waɗannan manyan malamai sun tarjama tarihin Abu Dauda shi kuma yake haddathana Musa ibn Isma'il malamin Abu Dawud kuma shi kuma kenan Musa bin Isma'il at-Tabuzaki al-Manqari maulahu Abu Salama al-Basri من أعلام المحدثين وروى عنه الإمام التجاني وأبو داود وقال عنه عباس الدوري كتبنا عنه مرويت مرويت حديثي دبو ثلاثين دبيات يعد من الثقات ينا تكيما من تتو خرج له أصحاب الكتب الستة ما تفنن بداشدة بخاري مسلم ترمذي نسائي ابن ماجه أبو داوود دواء dukkanin su sun rawaito hadisi daga shi wannan babban malami na Abu Dauda wa Abu Hatim wa Abu Zur'a ya rasu a watan Rajab shekara ta ɗari biyu da ashirin da ainihin wasu uku tarjama su tana cikin tafsiratul huffaz na Imam Zahabi da shazaratu zahab da tabaqatu bin sa'ad da ibar da mizanul i'tidal na imam az-zahabi duk sun yi tarjama da siyar min alamun nubala duk an yi tarjaman wannan babban malami wanda shine malamin ainihin wato a shine babban malamin wato abu dauda حدثنا حماد حماد كما شيني أحد أحد حماد أحد علماء الحديث روى عنه مالك روى عنه الإمام مالك وشعبة وغير ذلك واشتهر بالسرق في الرواية وأخرج الإمام مسلم له الكثير من الأحاديث شي إمام حماد كنان بن سلمة يتي أخبرنا علي بن الحكم شي كما ياتي علي بن الحكم علي بن الحكم البناني البصري روى روى عن الصحابي الجليل أنس بن مالك shi kuma ya rawaito daga Anas dan Malik wa bi Uthman an-Nahdi wa jama'a minhum al-Imam Nafi kharraja lahu al-Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari ya rawaito hadisan sa da yawa wa ghayruhu da wannan sa ya rasu a shekara ta 131 shi hamma shi Ali bin al-Hakami shi kuma ya rawaito an Ata'in daga Imam al-Ata Ata bin Abi Rabah wa huwa Abu Muhammad al-Makki مولى بني جمع انتهت اليه فتوى اهل مكه كتم فتوى ما لمن مكه جتا داو هننسا وكان اسود sai dai mutum ne baki a awaji yana da doro aftas kuma yana da dakusassan hanci akwai masu wasu motoci da aka bayani za a yi sanarwa an abi hurairata a bawo bin abi rabah an ce ya rasu a shekara ta ɗari da sha hudu wasu ce da sha biyar wasu ce da sha biyu wasu ce da sha bakwai wasu ce da sha takwas tarjamarsa tana cikin tafsiratul kuffar da ta'zibu ta'zib da hilyatul awliya da khulasatu ta'zibul kamal da shazaratul zahab da tabaqatu bin sa'ad shi kuma daga waye ruwaito shi a bawo bin abi rabah ya ruwaito daga abi huraira abi huraira an kawo sunayensa da yawa amma wanda aka furin jawa Abdurrahman bin Sakar al-Jawfi al-Yamani shine wanda ya fi kowa ruwaito hadisi da yawa daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kama rawa an Abi Bakr wa Umar wa Abu Ubay bin Ka'ab wa anhu rawa khalqun kathirun wa min ha'ula'i Sa'd Sa'id bin Musayyib wa Bashir bin Nahib wa kana min awqiyati al-ilmi wa min kibari ahli fatawa yana cikin manyan malamai na fatawa ya rasu a shekarar Khaibara wato shekara bakwai bayan hijira kenan kuma ya rasu a shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira tarjama su tana cikin usdul gaba da su zikiratul hufaz da khulasatu tahdidul kamal tahdidul kamal da shawaratu zahab da tabaqatu bin sa'ad da qurra na ibn jawzi da al-qurra na imam az-zahabi da ibar da an-nujum az-zahira duk wannan sun kawo tarjama abu hurairah sai ya musulunta ba a wannan shekara ta aslama ama khaibar ya musulunta a shekarar da aka yakin khaibar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فختم فختمه wanda aka yi masa tambayan ilimi ya ɓoye abin da za a amfana da shi kuma ya sani aka tambaye shi ya ɓoye aljamahullahu Allah zai masa linzami bilizamin minna da linzamin wuta yau mai kiyamata ranar alkiyama saboda Allah ya kasa duniya gida biyu dangane ga sani ko rashin sani ya wajabta wa waɗanda ba su sani ba su yi tambaya ya wajabta wa waɗanda suka sani su ba da amsa ita fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suke ma'abota an bato ma'abota sani kenan in ku ba ku sani ba Allah ya wajabta wanda bai sani ba in tambaya ya kuma wajabta wanda aka tambaya istisalar kaga wanda aka tambaye shi ilimi mai amfani wanda zai amfani da al'ummar musulmi wanda ya shafi shari'a kuma ya sani ya take sanin ba tare da wani hujja kwakwara ba wacce za ta zama karfafiya a shari'a ba to za a yi masa linzamin wuta ranar alkiyama ita to saboda wannan fa badartu zaka sai na yi gaggawa ila nukatin fatiratin an wajahin gharabi zuwa ga wata tsaraba an nukat shine ilimi mai zurfi asalin nakata shine ka samu sanda ka karka cikin ƙasa ka dan tona haka ƙasar da take da janshi ta ciki ita ake kira nukat da larabci yasa idan mutum yana karka ƙasa da sanda ko wata tsabga ko wani abu ake cewa na kata yankutu nafsan asfara fiha bi urdin aw nahwi amma al-mukat a harshen larabci abin da yake nufi a istilahi al-mas'alatu al-ilmiyya ad-daqiqa mutawassal ilayha bi diqqatin wa in'ani nazari ilimin da yake da zurfi mai tsada wanda ba iya fahimtarsa da sauri sai an tsaya an nutsu shi ake kira nukat da harshen larabci ko kuma alfikratul latifa almu'assiratin nafsi wani tunani mai daɗi wanda yake afkuwa a cikin zuciyarka ya faranta maka rai shi ake kira nukar da haka malamai suke fassara nukacin da kamar wata tsaraba ko wani kabaki ko wani abu na alkhairi da aka zo maka da shi safiratun wacce take yayewa an wajahil gharbi ga fuskan wannan bukata da aka nema in rubuta mu'addiyan min zalika alhaqq almuftaraba yace ina mai bayar da haƙƙin da yake wajibi a kaina ko aka wajabta min na bayyana abin da na sani ikhtalaftuha ala istijalin yace sai na fauto abin da na iya fautowa cikin gaggawa liman mar'u bi sadadihi min shughulil badan wal bali saboda abin da dan adam yake kan hanyarsa na shagalar jiki da kuma shagalar tunani kowa yana cikin harkoki da yawa zama a yi wani aiki irin wannan yana da wahala musamman shi da yake alƙali zai je kotu ya saurari ƙara ya kuma bincika ƙarar ya zarta kuma ya zo ya rubuta a shifa kun ga aikin yana da yawa da ke sa ikhtalaftuha na fanko ta alatti ijalin cikin sauri ma'ana ne maza na dan kauci lokaci na na zauna na rubuta wannan littafi kun ga ashe ba lokaci ya dauka da yawa yana rubuta littafin ba liman mar'u bi sadadihi saboda abinda dan adam yake kan tafarkinsa min shughulil badan wal bali saboda tunaninsa yana cikin shagala yana cikin katakata haka nan kuma tunaninsa bima kullidahu saboda abin da aka rataya masa min maqalidil mihnati na rataye-ratayen jarrabawa wato an jarabci mutum da abubuwa da dama ya adalci ya gaskiya ya amana to wannan sai kira ta mishna dama akwai minna akwai mishna akwai ni'ima akwai fitina akwai kuma ni'ima duk abin da Allah ya ba dan adam zai iya zama ni'ima ko ya zama ni'ima ko ya zama fitina ko ya zama minna in an baka kuɗi ka aiwatar da shi inda Allah yake so ya zama ne in aka baka kuɗi kai saban Allah da shi ya zama ne ya zama fitina haka idan aka ba mutum ilimi ya yi amfani da iliminsa ya bi Allah da manzonsa ya karantar da mutane gaskiya ilimin ya zo ne masa ne ni'ima idan kuma aka ba dan adam ilimi ya amfani da ilimin sa ta hanyar da bai dace ba ilimin ya zama me ya zama fitina idan aka ba mutum mulki ya tsayar da adalci a cikin mulkin sa mulkin sa ya zama ni'ima idan kuma aka ba wa mutum mulki ya amfani da mulkin sa wajen saban Allah mulkin sa ya zama fitina ya zama ni'ima kuma saboda haka saboda abin da yasa alkali ya kira aikin alkalanci mishina fitina da musiba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alƙalanci uku za su kafi ranar alkiyama duk alƙalan duniya uku Allah zai kafa su kaso biye jahannama da su kaso ɗaya aljanna da su alqubatu salasatu ithnani fil nar wa wahidun fil janna ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka nada shi alƙali an yanka shi ba da wuka ba dan buda aka sa a wuyansa aka dinga gurzawa sai da aka yanka shi mutane yanzu har zuwa suke suna tuwa-tuwa suna ba da cin hanci a naɗa su alƙalai shi ne alƙali ya ce bima kulli da min maqalidil mihna saboda ainihin an riga an rataya wa ɗan adam na rataye ratayen nan na na fitina da jarrabawa allati tuliya biha wanda aka jarabci ɗan adam da ita fakadat hatta kusa tashgalu an kulli fardin wa nafil ta shagaltar da mutum daga tsayar da farilla da yin aikin nafila وترد بعد حسن التقويم الى اسفل سفل kuma ta maida mutum bayan yana kan tafarki madaidaici a tsaye ta maida shi zuwa kaskantaccen kaskantattu wakin wa zaitun wa turkini wa hadha albalad alani laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin Allah ya halicci mutum akan fitra kullu mauludun yulad ala alfitra akan fitra ta islam amma ta hanyar sako sai a mai da shi ya dawo asfalal safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat sai wanda suka yi aiki na kwarai yace to irin waɗannan jarabce jarabce da fitintunu da shagulgula sun kusa su mai da mutum ya dawo can ƙasa walau arada Allah bil insani khairan la ja'ala shughlahu wa hammahu kullahu in Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi ɗan adam da alkhairi sai ya sanya abin da ke damunsa ya kuma sanya abin da ke shagaltar da shi fi ma yuhmadu gadan abin da za a yaba masa gobe aw yuzammu muhalluhu ko kuma a zargi wato ainihin wato gurinsa aw yuzammu wa la yuzammu mahalluhu a wani gurin kuma kenan kala kala ce na yace wa la yuzammu mahalluhu ba za a zargi matsayinsa ba da abin da ya aikata saboda ya yi shi yadda shari'a ta tsara falaita sammatuwa nazaratin na'im au azabul ja'im alƙali yace in an tafi lahira a can babu wani abu sai dai daɗin ni'ima aljanna ko kuma azabar wuta da radadi in dai mutum ya tafi lahira to abin da zai kara kenan ko ya wuce aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wala kana alaihi bi quwwati kuma yace da dan adam ya zama wajibi a kansa ya shagala da abin da ya dame shi yayi ta kansa kamar da Allah ya ce alaikum anfusakum ku yi ta kanku yace to da dan adam yayi ta kansa ainihin wato da ya san hatsarin da ke gabansa wannan asali tasgiri ne na khassa al khassatu shine abin da ya shafe ka kai kadai alayka bi khassati nafsika aka ce kai ta kanka yayi wallazina amanu alaikum anfusakum mutum ya fara yin ta kansa tukunna wattin qadi muhtatihi da kuma yayi kokarin tsamu ko da ceto zuciyarsa ko ya ceto ransa al mubja asali wato zuciya kenan amma ana wasafa ta da rai ma'ana da mutum ya san abin da ke kansa na bala'i da ke jiransa da yayi kokari ya tserato da kansa daga cikin azaban Allah wa amalin salihin yastafiduhu da kuma ya ƙara shagala da aiki na ƙwarai da yake neman da duwarsa wa ilmin nafi'in yufiduhu aw yastafiduhu da kuma ya yi ƙoƙarin ƙara ilimi mai amfani yufiduhu wanda zai amfanar da shi da waninsa aw yastafiduhu ko kuma shi ya nemi fa'idarsa ma'ana da ya zama ɗalibi ko ya zama malami yufiduhu ya sanar da wannan ilimin wani ya zama mai kenan shi ya zama malami awon tafidu kwayan fa'idarsa da kansa ya zama mai kenan ya zama ɗalibi ya ce to da mutum ya yi kokari da ya san abin da ke gabansa na hatsari da ya yi waɗannan abubuwan da ya lissafo guda hudu ita jaba Allahu ta'ala fada a kulubina Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗinke wannan tsaga da ke cikin zuciyarmu ta san zuciya wa ghafara azima dhunubina Allah ya gafarta manya-manyan zunubanmu da ƙananan ma, waje ala jami'ar idadina li ma'adina Allah ya sanya shirinmu da tanadinmu don makomanmu ne ranar alkiyama. Wata wafura dawa'ina Allah ya sanya mafi yawan abin da muke nema da tattalinmu fi ma yunjina ya zama abin da zai tseratar da mu ne wa yuqarribuna ilaihi zurfa kuma ya kusanta mu zuwa ga Allah mu samu babban rabo. wa yuhdina kuma Allah ya sa wannan aiki da muke zamo ya rubutar da mu bi mannihi wa rahmatihi da ainihin wato alherin Allah da kuma jin kan Allah walamma nawaitu taqribahu ma da yace lokacin da na nufi kusanto da wannan littafi wa darrajtu tabawibahu kuma na tsara shi daki daki babi babi min at-tadrij kaba abu dalla dalla daki daki a natse ka tsara shi shine ma'anan tarwibahu yin shi babi babi wa ma hasu ta'filahu kuma na shimfida tushensa ma'ana tushen kowanne ga tushensa ga dalilinsa ga hujjarsa wa khallatu tafsilahu kuma ainihin wato na tsara tantance shi wanta haitu hasrahu kuma na kare ainihin ko kuma na nufi hasrahu takaita shi wa tahsilahu da tabbatar da shi ko iyakance shi da tabbatar da shi shine ma'anan hasaru ka ainihin wato tattara abu guri guda shi ake kira hasaru wa tahsilahu da kuma tabbatar da shi tarjamtuhu sai na sa masa suna bishifa'i bi ta'rifu huquqil mustafa na sa masa suna waraka warkar da mutum ko magani wanda yake bayyana haƙoƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa hakantu kalama fihi fi arba'ati aqsami mala yace sai na tattare magana a cikin wannan littafi a cikin babuka guda ko kuma cikin kaso guda hudu al-qism al-awwal fi ta'zim al-ali al-a'la لقدر هذا النبي قولا وفعلا وتوجه الكلام فيه إلى أربعة أبواب ما ليس قسمي نفرقه za a yi magana a kan irin girmama wadda Allah ya wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a aikace kuma ya faɗa shi wannan tawajjahal kalamu fihi ila arba'ati abwabi magana da za a cikin sa ta kasu zuwa kaso hudu albabul awwal fi sana'ihi ta'ala alaihi irin yabon da Allah ya wa manzansa wa izharihi azima qadarihi ladayhi da kuma bayyana girman darajarsa a wajensa وفيه عشرة فصول وانا ينا فصلي فصلي حب دابوما الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا يد ألا يشكى من زنس محمد صلى الله عليه وسلم دكم أبن لك ساكا أدب لزمو يا شكبا أهالا ينسى الأبيو ينسى المحاسن duk abin da zai sa ka zamo wato abin karɓa abin yabo abin wato kyautatawa zato to Allah ya cika manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahasina dukkan abin da zai kyautata ka khalqan wa khuluqan in ka kalli halittar da Allah ya masa ka kalli halayen da ya bashi to ka san bai yi halitta kamar sa وإرادة جميع الفضائل الدينية da kuma abubuwan da Allah ya tattara masa na darajojin da suka shafi addini wa dunyawiyya da kuma daraja da ya bashi na abubuwan da ake ba dan adam ya samu kamala a duniya fihi nasakan nan an jera shi wa fihi sab'atan wa ishruna fasalan a cikin nan akwai fasali daban-daban har guda 27 al-babu salih فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في الدارين من كرامته وفيه اثنا عشر فصلا لكي بابي نأكو cikin abin da ya gangaro na ingantattun hadisai da mashahuran hadisai wajen bayyana girman darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wajen mahaliccinsa da kuma matsayinsa a gurinsa da abin da ake ɓance shi da shi a duniya da abin da yake ɓance shi a ci a lahira na karama karamomi a cikinsa akwai fasali fasali har guda goma sha biyu الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات وفيه ثلاثون فصلا سنن بابي نهو yana bayani cikin abin da Allah ya bayyana a hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ayoyi da mu'jizozi da abin da Allah ya ɗaukaka shi da shi na wasu abubuwa da suka keɓance shi shi kaɗai wal karamati da karamomin da Allah ya bashi da al'ummarsa wa fi salatuna faslan nan za mu ji fasali fasali har guda talatin al-ismu tsani فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام ويترتب القول فيه في أربعة أبواب sannan ismi na biyu yana magana akan abin da ya wajaba alal anami akan mutane al anam tutlaqul kalima ala sa'iril bashar ana kiran mutane anam wa minhum man yutliquha ala al-insu wal jinn wani yana cewa mutane da aljanu sune anam wa qila tutlaqu ala sa'ir ma khalaqa Allahu fil kawni wata ran anam tana ɗaukan ma'ana uku in an ce anam wata ran ana nufin mutane in an ce anam wata ran ana nufin mutum da aljani in an ce anam wata ran ana nufin dukkan halittar Allah subhanahu wa ta'ala ga baki daya wa yatarattabu al-qawlu fihi fi arba'ati abwab shi kuma nan za a yi bayani babuka guda hudu al-babu al-awwal في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته وفيه خمسة فصول أنا كما أقول babi na farko wanda ya wajaba ya wajabta imani da manzon Allah da kuma wajabcin yi masa biyayya a haɗe suke da wajabcin bin sunnarsa sai ya haɗa su guda uku saboda ba yadda za ka kai ɗaya ka ɗaya imani da shi da wajabcin yi masa biyayya da kuma bin sunnarsa wa fi khamsatu usulin nan za a yi magana fasali daban-daban akan wajabcin bin sunna wanda yana cikin alamar kauna annabi sallallahu alaihi wa sallama ka bi sunnarsa kai aiki da ita albabu tsani fi luzumi mahabbatihi wa munasahatihi wa fi sittatu fusulin sannan babi na biyu yana magana akan lazubcin wajabcin kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa munasahatihi wani ya ce masa munasahatihi amma nan ba shi bane munasahatihi sai ka gyara وفي ستة فصول زي ما جانا أتم منين قونار النبي سنن مي أكي نكي ديوة النبي نسيها إن الله يتي أمزع الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يفعل حديث مسلم الدين النسيها قلنا لمن قال لله ها ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم bangare biyar kenan to me ake nufi da munafaha ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa fi sittati fusulin za a yi fasali daban-daban har guda shida akan wannan albabu salif fi ta'zim amrihi wa luzum tawqirihi wa birrihi wa fi sab'ati fusulin sannan babi na uku yana magana akan girmama al'amarin manzon Allah anan ne zai kawo mana wani sahabi yaji an ce manzon Allah yana son kuda kutu ko kankana daga ranar ya fara cin kankana za ku ga yadda ake girmama abin da ya shafi annabi jakin gida annabi ba sai da aka girmama shi dan kauna annabi sai da suka yi kishin jakinsa kamar yadda zuwa cikin sahihul bukhari nan sallallahu alaihi wa sallama yana da wani dan kurkushin wato taguwa duk sanda ake tsere ita take zuwa na daya sannan sai ga wani mutumin kawai ya zo da wani ɗan da kurkushin wato a barakuni aka yi tsere sai ya tserewa na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ranka abai ya ɓaci saboda kishin taguwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai manzo Allah ya bayyana musu yace haqqun ala Allah Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba hakku ji komai wannan wani aiki ne na Allah duk abin da ya daukaka a duniya wata ran sai ya sauke shi da shi ne ya nuna musu wannan to kun ga kishin sahabbai hatta kai ma dabbobin gida annabi sallallahu alaihi wa sallam ana kishin su zo na daya wa luzuma tawqirihi da kuma lazumtan girmama shi wa birrihi da kuma wato yin biyayya gare shi wa fi sab'ati fusulin anan akwai fasali daban-daban abbakai الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفيه عشرة فصول sannan babi na hudu a cikin wannan ismi na biyu yana magana akan yi wa annabi salati da yin sallama a gare shi da kuma wajabcin yin salati a gare shi da falalai yi masa salati a cikinsa akwai fasali daban-daban har guda goma al-ismu salis فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه وهذا الاسم أكرمك الله تعالى هو سر الكتاب والباب صورة هذه الأبواب وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نورده فيه من النكت البينات وهو الحاكم على ما بعده والمنجز من غرض هذا التعليف وعده وعند التقصي لموعد لموعدته والتقصي والتقصي نبي التقصي أجاب قولي والتقصي عن عهدته يشرق صدر صدر العدو اللئيم ويشرق قلب المؤمن باليقين وتملأ أنواره حوائج قدره ويقدر العاقل النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره ويتحرر الكلام فيه في بابين جوائها جوائها لأجاء نقول ما ليس القسم الثالث ɓangare na uku a cikin wannan littafi fi ma yastahilu fi haqqihi sallallahu alaihi wa sallama abin da ya koru a cikin haƙƙin manzon Allah abin da bai kamata a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ba wa ma yajuzu alaihi da abin da ya halatta a jingina wa sallallahu alaihi wa sallama shi wa ma yamtani da abin da ya koru a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama alwajib kenan wal mustahil wal ja'ib wa yasihhu min al umur al bashariyya da abin da ya inganta na al umur al bashariyya abin da yake bujiro wa dan adam wanda ya kamata wato a jingina jin wato jingina shi ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ma za a bayani akan sa wanda ya halatta da wanda bai halatta ba an yi zafa ilaihi a jingina shi zuwa gare shi wa hadal ism malaika wannan kaso din akramaka Allah ta'ala huwa sirrul kitabi wannan shine sirrin littafin me ya kamata a jingina wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama me bai kamata a jingina masa ba me kuma ya halatta a jingina masa wal babu samarati hadhihi al abwab wannan kuma shine tsantsa wato na kabaki ko roman wannan littafi gabaki daya wa ma qablahu abin da ya gabata lahu kar qawaid kamar wasu ka'idoji ake ta shimfidawa kamar shimfida ake ta yi wa tamhidati da shimfida ake ta yi wa dalail kuma dalilai ake kawo alama nuriduhu abusa abin da zamu kawo fihi a cikin sa minan nukatil bayyinati na wato tsarabobi ko na ilimin muka waɗanda suke a fili wa huwa al-hakimu ala ma ba'dahu wannan babu shi yake hukunci akan abin da ya gabata na babubuka والمنجز شينا نتكاوا من غرض هذا التأليف دقا دليل ليس أتولف وأن اللتاف وعده القول انسا والمنجز وعده شينا نتكا القول انسا من غرض هذا التأليف دليل ليس أتولف وأن اللتاف وعند التقصي لو كتند أكا كيمتقا هو أكا قولي لموعدته لموعدته زوا القول عند أكي وعده كنا والتفصي lokacin kuma da aka rabu an ubudatihi daga alkawarin da aka yi an cika shi kenan ma'ana ma'ana an kai ga shi kenan wa tafassi an ubudatihi mala abin da yake nufi da shi at tafassi an uhudatihi shine abin da aka dora maka wajibi in ka gama shi me ake cewa da Hausa ka sauke ne ka sauke nauyi shine ma'anar tafassi an uhudatihi lokacin da muka sauke nauyin da ke kanmu na wallafa wannan littafi to me zai faru yace yashraqu sadarul aduwil la'ini sai zuciyar maƙiyi ƙinanne ta fashe da bakin ciki ta halaka wa yushriqu qalbul mu'mini bil yaqini shi kuma mu'mini zuciyarsa sai ta hakke da sakankancewa saboda ya ji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga bambanci na farko yashraqu yashraqu min sharika yashraqu bi kasr ar-ra'i fil madi wa fataha fil mudari yani anna al-insana qad yashraqu bil ma'i al-ab ay yamutu wato mutum zai iya mutuwa man gusta dawa da shurbil ma'i gustatuhu fa kaifa yasna'u man qad gusta bil ma'i malamai suka ce wanda wanda aka makare yakan sha ruwa ne dan ya maganin makararsa to wanda ruwa ya makare fa yawa sai ce makara wannan littafi makara ne makara ne a wuyan makiya annabi makiya sunnarsa makiya shari'arsa makiya sahabbansa makiya tafarkinsa makiya bin addininsa wannan littafi zai makare musu wuya an gama shi wa yushriqu qalbul mu'mini bil yaqini kuma wannan littafi zai haskaka zuciyar mumini da yaqini wa tamla'u anwaruhu anwaruhu haskensa kuma za ta cika jawa'iha sadrihi sasannin kirjinsa duk kirjinka zai cika da haske da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama sunnarsa wa yaqdiru al-aqilu mai hankali zai kaddara ko zai girmama annabiyya sallallahu alaihi wasallama haqqa qadarihi zai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi cancanta girman da Allah ya bashi wa yataharraru al-kalamu fihi fi babaini shi kuma bayani za a tantance bayani zai tantance ko za a tantance bayani a cikin sa a cikin babi guda biyu الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية ويتثبت فيه القول في الإثمة وفيه ستة عشر فصلا yace wannan fasali ya keɓantu da al'amuran da suka shafi addini kuma za a yi bayani ko magana za ta keɓantu a cikinsa a cikin isma wato masu ismar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa a cikinsa akwai fasali goma sha shida al-babu thalisi ahwalihi dunyawiyya وما يجوز طلوعه عليه من الأعراض البشرية وفيه تسعة فصول sai kuma babu abin da ya shafi halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da rayuwarsa a duniya na aurensa da 'ya'yansa da matarsa da cin abinci da sha da siye da siyarwa da rashin lafiya da duk abin da ya shafi abubuwa al-ahwalul bashariyya to anan za a yi bayani akan su da abin da ya halatta ya bujurowa annabawa da abin da baya bujurowa annabawa akwai cututtukan da ba sa shafa annabawa akwai abubuwa da yawa da Allah baya dora annabawa saboda na ƙasa ne waɗannan abubuwan akwai abubuwan da jarrabawa ne Allah yana dora wa kowa don ya bashi lada kamar su ashaddu nasu bala'an al-anbiya wanda kuka kowa shan wahala wajen addinin Allah su ne annabawan Allah dan kun fi kowa imani za ku fi kowa jure wahala da matsala to anan za a yi magana akan wannan min al-a'rab al-bashariyya wa fi tis'ati fusulin abubuwan da suke bujiro masa wanda suka shafi dan adamtaka a nan za a yi magana akan fasali tara al-ismu rabi fi tasarrufi wujuhi al-ahkami ala man tanaqafahu aw sabbahu wa yanqasimu al-kalam fihi fi babayni sannan a nan za a yi magana akan wanda ya jujjuya magana ko kuma jujjuya magana cikin hukunce hukunce na wanda itauya annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ya zage shi wa yanqasimu al-kalamu fihi fi babaini shi babi bi kafai zai kawo mun kuma za mu zo da afarimul maslul ala shatimur rasul kun ga alqadi akan wannan babi shi ya rubuta babi biyu ne shi ko shekul islam ibn taymiya sai mujalladi guda afarimul maslul kan sakari ga ya majini na wuce ala shatimur rasul wajen yanka wuyan wanda ya taba martaba annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiyyah ne ya rubuta to الصائم المطلول على شاتم الرسول za mu zo da littafin ku ji fasali fasali da maganganu yadda ibn taymiya ya karkasa abubuwan da suka shafi daraja da martaba da kima da matsayi da isa wacce Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya karkasa yadda kowa ga inda zai taba ga hukuncinsa ya taba hujja da hadisin makawan nan wani makahu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da wata baiwa sai baiwa take zagin annabi kuma kyakkyawa ce yana son ta haifa masa ƴaƴa guda biyu kyawawa to shine yayi mata gargadi take shine da daddare da yaji ta kuma faɗan mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauko fatanya ya samu ya buga mata a ciki ya farɗe ha akwai ɗa a cikinta ɗan ya faɗo jini biyu ya ɓata unguwar ya tafiya ta gida kun gama kawon arziki kenan bayan an yi sallah asuba sai aka sanar wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an yi kisan kai an gagawa an kashe wata mata mai ciki har ga dan nan ga jini biya ba ta unguwa amma ba a san waye ya kashe ba bayan an yi sallah asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai waye kisan kai a cikin sai ba kawo daga hannu yake ni ne kisan kai wanda lokacin ba ya ba shi wa duk wanda ya abu yana zuwa ya ce ni ne ya rasulullah ne kisan kai ya aka ka kashe ke yace ya rasulullah zagin ka kai na ja mata kunne ba ta abin nan ba kuma ta haifa min ƴaƴa guda biyu kyawawa ina kaunar ta ina kaunar ƴaƴan amma saboda kaunar da nake maka ta kaunar da nake maka shi yasa na farke ka na kashe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara jinin ta ya kuma a banza ko kuma ta yake cikin gida saboda haka wannan sai an zo nan za a yi bayani abubuwan da ba a faɗa su ga annabi min ta'aridin kamar jirwaye ne kama da wanka au nafsin ko mutum ya kawo nafsi qarara zagi ne qarara ko kuma ya jirwaye ne kama da wanka wa fihi asharatu fusulin akwai fasali goma a ciki al-babu tsani fi hukumi shanihi wa mu'dihi ومنتقصه ننهض تجارة ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه وولامته وفيه عشرة فصول sannan babi na biyu cikin hukuncin makiyin annabi inna shani aka wal abtar wa mu'tini da wanda yake cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar taba sunnarsa ko iyalansa ko sahabbansa wa mun taqisihi da mai tauye shi wa uqubatihi wata irin azaba za a yi masa wa zikirin isabatihi shin za a karɓi tubansa ko ba za a karɓa ba wa salatu alaihi wanda yake in ya mutu za a yi masa sallah ko ba za a yi masa sallah ba wa wulafatihi za a gadar da dukiyarsa ko ba za a gadar ba wa fihi asharatu fusulin wannan babu shi kadai yana da fasali har guda goma wa qatamnahu bi ba'din salisin ja'alnahu takmilatan li hadhihi al-mas'alati yace mun mun kuma kara masa babi na uku wanda ya zo kamar shi ne ciko ga wannan matsala wa wuslatan lil babain allazain qablahu kuma ya zamo sadarwa ne ga babuka biyu da suka gabata fi hukumi man sabballaha ta'ala wa rasulahu hukuncin wanda ya zagi Allah da manzansa da manzanninsa wa mala'ikatahu da mala'ikunsa wa kutubahu ko ya zagi kafan Allah wa alan nabi sallallahu alaihi wasallama da hukuncin wanda ya gaji ahalin baitin manzon Allah da kuma suwaye ahalin baitin nan zai magana akan duk wanda na tabbata ta tabbata yana da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi bincike an tabbatar to wannan shine ahalin baiti wanda kuma duk yake shi ahalin baiti ne aka bincika aka tara ƙarya yake alkali yace a yi dukan iya a masa ɗaurin rai da rai muka zo nan zai bayani don haka zai bayani akan suwaye ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye kuma ba ahlul baitin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda nasabarsa ta tabbata da dalili da hujja yana da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali Abbas ko Ali Jafar ko Ali Aqilu ko Ali Aliyu to wannan ko a ina yake sunan sa ahlul baiti kuma za a girmama shi har ma in akwai gwamnatin musulunci za a waye masa albashi a dinga biyan sa duk wata saboda alakarsa da gidan manzon Allah wanda kuma aka ga cewa ƙarya ike yi to hukuncin sa shi kuma a zane shi a yi maɗaurin rai da rai dama ga shari'a tana gabatowa sai a yi wannan fi hukumi man sabbala ta'ala to yace wa sahabahu da kuma hukuncin wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai wanda za a kashe akwai wanda za a yi wa bulala akwai wanda za a yi wa dauri واختصر الكلام فيه في خمسة فصول shi kuma akwai fasali biyar a cikinsa wa bi tamamiha yantajibu kitabu in an cika wannan to littafi ya cika sam wa tatimmu al-aqsam wannan kashe kashe sun cika wal abwab da babubukan da aka kawo wa yaluhu fi qurrati al-iman lum'atun muniratun lum'atun wato wani yanki muniratun ne haske yaluhu yana bayyana fi qurrati al-imani a cikin hasken imani tambarin goshi din nan da ake ganin doki da shi shi ake kira gurra amma duk wani abu mai tsada ne alfarma ana kiransa gurra gurratul iman shine hasken imani to za ta bayyana tana haske a cikin goshin mumini wanda ya imani da Allah da manzonsa wa fi tajid tarajum ya zo a cikin tajid tarajum wani littafi ne tajid tarajum fi tabaqatil anafiyya wanda Sheikh Qasim ya rubuta shi ya faɗi wannan magana durratun khatiratun wannan wata lu'ulu'i ce mai tsada tuzihu kullu nafsin wacce take gusar da dukkan rikici وتوضح كل تخمين كما تكي أينهم بين ذكر أبن دا يكي أقوية وحدث دا أبن دا أكي ارتكس دا تناني وتشفي صدور قوم كما تناور كد إرى زما في إيماني وتبدأ بالحق كما تنا بين غسيا وتعرض عن الجاهلين كما تنا قول كي لك أينهم جاهلين وبالله تعالى أستعين لا إله سواه yake da Allah kadai muke neman taimako muke neman agaji muke neman gudunmawa babu abun bauta da gaskiya sai shi takhamin abin da ake kira takhamin a harshen larabci shine abin da kake gano shi ta hanyar tunani ko daidai ne ko ba daidai ba hadasin ma'anar su ɗaya da hadas da kuma takhamin idraku shay'i idrakan mubashiran abin da zaka fahimce shi nan take shi ake kira hadas an gane ko yace to za ta kusar da wannan wannan abu ne da za a yi shi na ilimi ba na zato zato ba al-qism al-awwal fi ta'zim al-ali al-a'la li qadr an-nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama qawlan wa fi'lan yace ismi na farko cikin bayanin girman da Allah subhanahu wa ta'ala madaukaki yayi ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama abun za'i a aikace da kuma a faɗe muqaddimatul ism al-awwal قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى لا قطاع على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصه إياه بفضائله ما لم فقيه القاضي وندى الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى wannan babban malamin alƙazi iyar ne da yake cewa la kafa'a ba ba abu ne a koya ba ko baya koya alaman marasa shay'an abu sa wanda ya gogayya da wani abu min ilimi na ilimi ko kaka ka dan san ilimi to ba zai koya a gare ka darajar annabi ba aw khubta bi adna lam hakim ko aka kebance shi da dan kunci ne min alfahamu na fahimta lamha ko da fauta daya bi ta'zimullahi zai fahimci girmamawan Allah kadar nabiyina darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa khususihi iyyahu bi fadaila da kuma yadda yake bance shi da wasu darajoji wa mahasina da wasu abubuwa na kayatarwa wa manaqiba da kuma wasu abubuwa na karamomi la tamdahitu li dimani wannan duk ba za ka iya daure ta a cikin wato linzabi guda ba ma'ana yawan ta tafi karfin asara ta guri guda a iya kucce ta guri guda wa tanwihi da kuma bayyana wasa min azimi kadarihi na girman darajarsa mimma ta killu anhu al-altinatu wanda harshen mutum sai ya dakushe in ya fara bayani wan al-alamu al-qalma duka za su dakushe in aka ce su rubuta wannan daraja fa minha ma sarraha bihi ta'ala fi kitabihi akwai abin da Allah ya bayyana a cikin littafin sa wa nabaha bihi ala dalil nisabihi ya kuma fadakar abusa girman darajarsa wa asna bihi alaihi min akhlaqihi da kuma abin da ya masa yabo a gare shi na halayensa wa adabihi da kuma na dubbansa wa haddar ibada ya kuma fa'aitar da bayi alal tizamihi bi talazuntarsa wa taqalludi ijabihi ko ijabihi ijabihi yani ko wannan tana da gyara sai ana ana gyara wa taqalludi ijabihi ya kuma rataya musu wajabcinsa fakana fakana jalla jalaluhu huwa allazi tafaddala wa aula Allah subhanahu wata'ala shine ya bada wannan daraja shine kuma ya fifita Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma tahara shine ya tsarkake shi wa zakka thumma madaha bi zalika duk aikin Allah ne ya bashi darajar ya halicce shi ya bashi darajar ya ɗaukaka shi kuma yazo iya yabe shi wa asna thumma asaba alayhi jazaa jazaa al-awqa sannan kuma shine mai saka wanda ya tsaya ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi sunnarsa barahul fadl bada'a wa audan don haka dukkan je komai yana koma zuwa ga Allah duk daraja da alherin da aka samu daga Allah yake farkon sa da karshe walhamdu aula wa ahara kuma wa ukura kuma yabo a farko da karshe ko mafi cancanta shine ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wa min ha ma abrazahu lil ayani akwai abin da Allah ya bayyanar ga masu gani da ido min khalqihi na halittarsa ala atammi wujuhil kamali bisa mafi cikar fuskokin kamala wal jalali da kuma girma wa takhsisihi da kuma kebance shi bil mahasinil jamila da abubuwa na kayatarwa masu kyau wal akhlaqil hamida da kuma dabi'o'i na yabo wal mazahibul karima al mazahib a gyara nan wal mazahibul karima da kuma matafiya ta karamci wal fada'il al adida da kuma darajoji daban-daban wa ta'ayidihi da kuma girmama shi bil mu'jizati da mu'jizoji albahirati waɗanda suke masu rinjaye wal barahin wadiha da kuma barahin burhan kenan jam'u barahin wato hujjoji masu bayyanannu wal karamatil bayyana da karamomi a fili allati shahadaha man afarahu wanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wannan da idon sa wa ra'aha man adrakahu wanda ya riske shi shi ma ya ganta da ido wa alimaha ilma yaqinin man ja'a ba'dahu wanda ya zo a bayan sa kuma ya sakankance da ita sakankancewa da babu sakankancewa kamar ta hakkan ta ilmu haqiqatu zalika laina har wannan ilimin ya tike mu ma zuwa gare mu yau ma gashi muna karantawa wa fadat anwaruhu alaina kuma hasken sa ya kwararo akan mu صلى الله عليه وسلم كثيرا الله يسلاتي ميوا ميوا أكم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ الحافظ قراءة مني عليه قال حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن ثورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتي بالبراك an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da buraka mecece buraka sai mun zo nan kuma al-Isra wal Mi'raj na Ibn Kathir mujalladi guda kuma aka rubuta akan al-Isra'i da Mi'raj wannan kuma ta hakikin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne wanda ya sa suna al-Isra wal Mi'raj wa zikru ahadithihima wa takhrijaha wa bayan sahihaha min saqimiha to an yi maganar buraka a cikin wannan cewa buraka karaci jikinta fari ne kan ita buraka kuma girmanta ta bata kai wato ta dan fi alfadari bata kai zaki ba fauka lima dunan fagara haka tsawonta yake da fadinta kuma sannan inda ta gano a nan take aji ƙarshen inda ta gano a nan take aji kafarta saboda sauri sai mun zo isra'i za a yi bayani ga littafan nan duk na isra'i ne mun zo da su to shine yace an zo da buraka lailata utriya bihi a ranar da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daren da aka yi isra'i da shi yace sai daki na yake ci sai ga malaika jibril ya tsako su uku suna zuwa sai malaika jibril ya sa hannunsa sai ya bude kirji na ya tsaga shi gida biyu sai ya ɗauko zuciyata da wani kofi a hannunsa na zinari sai ya ɗebi ruwan zonza ya zuba a ciki sai ya sa i wanke i wanke i wanke sai ya mayar ita fata ya ɗebo kayan ciki na gaba ɗaya ya wanke su tafiya mayar ya ɗinke sannan sai aka zo da wani kofi shi kuma fari haka an ci ko shi fal da hikima da ilimi ita sai haka sai sake buɗe kirjin sai ya tura a ciki sai ya rufe shikenan allamahu shadidul quwa wannan shine dalilin da yasa aka ce to bi aka ce ta kirjin sa wancan hadisi da muka kawo yana yaro aka yi wannan sun tafi kiwo lokacin ana shayar da shi a banu sa'ad wasu mala'iku guda biyu suka zo masu fararen kaya suka zo da ruwa suka bude kirjinsa suka ɗauko zuciyarsa suka wanke suka mayar suka dasa suka ce a auna shi da mutum goma a cikin al'ummarsa aka auna ya rinjaye su suka ce a auna shi da ɗari ya rinjaye ɗari suka ce a auna shi da dubu ya rinjaye dubu sai dai mala'ika ya ce tsaya haka inda za ka auna shi da dukkan al'umma su ya rinjaye da shi shi ne ke annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama utiya bil buraki an zo masa da buraka lailata usriya bihi a daren da aka yi isra'i muljaman mufradan an sa masa linzami kuma an dora masa sirdi fastat aba alaihi sai wa annabi tsaurin kai shi buraka din ya wani dan girgiza haka fa qala lahu jibrilu sai jibril ya ce ma buraka abi muhammadin tafa'alu hadha kai kai buraka annabin za ka yi wa haka فما ركبك أحد أكرم على الله منه yake babu wani ɗan adam da ya hau bayan ka wanda yake da girma a wajen alaka masa kala farfafta arakan sai ga gumi yana tsatsafa wa ita kanta buraka ne sai ta kama gumi kawai wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi a cikin kitabul iman babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardu salawati hadisin Anas dan Malik ya rawaito shi wanda shine ainihin na karshe الباب الأول في ثناء تعالى وإظهاره عظيم قدره لديه الباب الأول آه توشيني نظام تاشي كنا باب كان نظام تاشي إن شاء الله wannan shine dan haka ba a wasa da abin da ya shafi martaba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kimarsa da darajarsa abu ne da ya kamata a yi takatsantsan kuma a bi shi cikin nutsuwa Allah ya sa mu dace Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya ƙara mana kauna annabi sallallahu alaihi wasallama da ban sunnarsa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ليش السلام عليكم دو الله معنا الباطن تقدسا لا اجمل ولا عدمل الله تعالى شيني ya haɗa wa kansa sunayen nan guda hudu huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin waɗannan sunaye guda hudu duk yadda wani zai musu fassara da ya fassara annabi ce a gaba to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara waɗannan sunaye a cikin sandolin dare ya ce allahumma anta al-awwal laysa qablaka shay'un wa anta al-akhir laysa ba'daka shay'un wa anta al-zahir laysa fawqaka shay'un wa anta al-batin laysa dunaka shay'un da waɗannan sunaye ne na Allah kuma sufofi ne na Allah to abinda malai yake nufi albatun taqaddusan Allah ta'ala ya buya ba a ganin sa ya sa hijabi tsakaninsa da halittarsa yayi haka ne taqaddusan la adama ba dan babu shi bane yasa yayi haka yayi ne taqaddusan dan ya nuna tsarkinsa da kuma wadatarsa yasa annabi Musa mun zo kisa maganan garin Allah za ku ji abin da ya faru tsakanin kisa annabi Musa da abin da salaf suka ce akan wannan kisa da Allah ya kai to mana cikin suratul araf to wannan yace malam dangane ga cewa ahadul bait wuta ba ta cin su to wuta azabar Allah ce yanayin Allah Allah yana wa wanda ya ga dama azaba da ita kamar yadda aljanna rahama ce ta Allah Allah yana yi wa mutum rahama da ita wuta ba ta kona jikin mutum Allah ta'ala ya kan iya bawa mutum ta hanyar karama ko mutum ya kan iya samu ta hanyar magani ko ta hanyar tsashi kamar da shekul islam ya faɗa a cikin littafin sana alfurqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan shi ya san kaucin ma da ake tsawa a shama in an dana ma wuta ta kama kan ko wutan ne fa tana za ka wani sai kaga ya haɗa ta a bakin sa ta wani a sa gulan ma a jikin sa kaga ya kama da yawa wannan ni na ma san mutane da yawa wanda ta wannan a juwa cuta ta kama saboda in ta bayyana ga wani mutum kuma ya zamo yana da alaka da gidan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama alaka ta tabbata wannan sai zama karama ne a gare shi in kuma ta bayyana ga wani ko ba shi da alaka da sallallahu alaihi wa sallam sai da kai Allah da ya ko Allah matsakaita akwai yan kananan waliyai to sannan shaytan ma yana da waliyai shi yasa Allah ya ce fa qatilu awliya ash-shaytan akwai awliya Allah akwai awliya ash-shaytan kowanne yana da sufofi akwai sufofin da mutum zai sufata da su ya zama waliyin Allah sai abu da ya bayyana a gare shi karama ne akwai kuma sufofi marasa kyau da mutum zai sufata da su ya zama waliyin shaytan da abu da ya bayyana a gare shi istidraji dan Allah yana mutane istidraji zuga jiragen sama nan muna gani da kwamfutoci da fa duk waɗanda suka yi waɗannan waliyan waye auliya ku shaitani ne suka yi waɗannan auliya ku shaitani ne suka yi jirgin sama auliya ku shaitani ne suka yi kwamfuta auliya ku shaitani ne suka yi ainihin wato fa suka yi abin nan abubuwa gashi nan masu ban mamaki masu ɗaura kai amma istidraji ne da amfanin duniya ba na abu bane a wajen Allah wanda ya ce mace ce take sallah da goyo sai ruwan ya fitsari abin da ya kamata in mace za ta yi sallah da goyo sai ta masa nafkin ko da ya yi fitsarin ya zo bai taba ta ba yana cikin nafkin dinsa amma in ta bari fitsarin ya tsiraro ya taba ta ai magana ta kare wanda ya ce su ma mata za su rike hannu a cikin sallah kwarai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce a cikin muwatta imalikin cewa mu annabawa an umarce mu in za mu yi sallah mu ɗauki hannunmu na dama mu ɗora kan nagu mu ɗora girgin mu saboda duk annabawa haka suke sallah tun daga annabi Adam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama da haka kowa haka zai yi wanda yake hasbunallahu da hasbi Allah hasbi Allah hasbuna wannan na addalatu ala alfa'il ta jam'i ce Allah ya ishe mu hasbi Allah kuma Allah ya ishe ni ne fa in tawallaw fa qul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim wannan hadisin sallah da hufi ko da takalmi wannan yana cikin bulugul maram sai ka koma bulugul marami za ka samu wannan hadisi wannan yake a dinga fassara ayoyin an zo kansu ai ba mu a zo kan aya ko ɗaya ba har yanzu ko aya ɗaya ba a zo kanta ba har yanzu ainihin wato ba amma shi yanzu yau ba aka shiga littafin ka jira ka ga an zo kan ayoyi za ka ga tafsirai sai ka ga jima da tafsiri insha Allah wannan addu'a yake roƙo a yi akan wata bukata da take damunsa da muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan mai bukata ta alkhairi musulmi Allah ya biya masa kamar da aka sanar ranar juma'a akwai lacca da za a yi a masallacin juma'a na cikin murtala akan wane ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wani ya yi lacca ya yi masa ƙarya ya masa sharri kuma ya ɗauko daga wani littafi da aka yi masa ƙarya aka yi masa sharri shi ne littafi mai suna Shawahidul Haqqi wanda Yusuf Nabahani ya rubuta an ya ishara wa Muhammad bin Abdul Wahab da Ibn Taymiyyah cikin wannan littafi da haka malamai suka ce baya halatta ka karanta littafi daga makiyin mutum sai dai ka karanto daga cikin littafin saboda haka duk abin da aka faɗa akan Sheikh Usman dan Fodiyo ai turawa sun yi rubutu akan Sheikh Usman dan Fodiyo duk sharri suka yi masa duk littafin da ake koya muku a makarantu na sakandare da na firamare da na jami'a akan Sheikh Usman dan Fodiyo mafi yawa turawa suka rubuta kuma sharri suka yi dan ka karanta littafin zaka ga musamman suna nuna kamar wani yaki ne tsakanin fulani da hausawa har suna cewa fulani empire haka suke kiran daular shehu usman dan kodiyo sun nuna kawai kamar cin zali shehu usman ya zo idan ne hausawa ya kwace musu ƙasa ya kafa sarakuna ya kafa mulkin sa haka turawa suke surantawa yanzu shi kenan da abin da turawa suka faɗa sai a ɗauka haka shi muhammad bin abdulhab yadda shi usman dan kodiyo ya jihadi ya kafa shari'ar musulunci a nan kasar shi ma haka ya jihadi ya kafa shari'ar musulunci a kasar saudiya sai dai kan su sarakunan sun ci gaba da da yada wannan abu mu kuma nan sarakunan sai suka yi watsi da abin da shi usman dan kodiyo ya ban musu hatta littafin shi usman ba a buga su ba a wallafa su sai dai ka dinga tsintarsa a kasuwa da rubutu ana yi wata sikira tana shiga wata har yanzu an kasa killace wannan a tsara shi a rubuta shi a fito da shi yadda duk wani mai bincike in yazo zai samu abin a shirye an haƙaƙe su an an rattaba su saboda ba samu masu kishin wannan ba saboda haka akwai bayani insha Allah ranar juma'a a can za a yi wannan lacca mai taken waye Sheikh Muhammad bin Abdul kuma wannan da aka ce menene menene a kansa aka ne ko ba haka bane masallacin tudun kala na juma'a insha Allah juma'a ta gobe to yanzu sati da zuwa ne za a yi kenan sati da zuwa shine satin mahad bayan magariba zuwa isha ha kamar ya sha biyar kuma a abin da aka ce in an yi in an yi ashfasu uku a jere sai a yi zadul ma'ad ba wacce za a duba ba karatu daya uku daya a karanin mu eh a karshen watan muna nufin inda mu fara farkon wata ne ba mu fara farkon watan bature ba ne sai ga wata ne muka fara shi yasa muka ce karshen wata na bature yake tafiya to an sanar to Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك